بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi hudu ga watan jimadar hula uku uku ga watan jimadar hula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya aya ta sura ta arba'in da ɗaya mun yi darasi na farko aya ta takwas za mu tashi a aya ta tara a wannan sura mai albarka sura da fustilat muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa dini da fassarawa dini ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
مالك هذا إنكار من الله على المشركين وأن إنكاري لدى الله مطلقين تركيب مشركين الذين عبدوا معه غيره وأن تستبوتا ومن تكاربه وهو الخالق لكل شيء الله جيني ما هلسن قوة لكومي القاهر لكل شيء وأن يكرم جاي قومي المقدر قوة لكل شيء وأن يكرم قومي in ki kula innakum jini da zuwa innakum la takfuruna billazi khalaqa khalaqal arda fi yawmayn yanzu shi ko ne waɗanda wato za ku rika fitircewa kafin cewa wanda ya halitta kasai gaba daya fi yawmayn a cikin kwana biyu shine malamai suke cewa ranar lahadi da litinin wa taj'aluna lahu andadan sannan ku rika sanya wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi shine nuzara wa amsala ta'budunaha ba'ahu yanzu ba rika sanya wa Allah kijiyoyi to wanda yayi wannan kamar wato an ba da amsa a ciki sai Allah ya ce zalika rabbul alamin wanda yayi wannan ba kijiyoyin bane shine ubangijin talibai duk wannan ayyuka ba wanda yayi shi shi za ya ji al-khaliq lil asiya wanda ya halitta abubuwa to ba yayi suna tattauna akan al-alami wasu kace duka halitta wasu kace kuma al-jinn wal ins fa yayi ala rabbikuma tukadiban shine wato a jarabu lakum ayyuha sakalan shine wayannan guda biyu mutum da aljan shine alalami kuma suka ce gaji Allah ya ce tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira al alamin nadira an gane wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun suna magana akan mutum da aljan kawai shine al alamin wasu kuma sun faɗaɗa ma'anar to shine malai yake cewa alhaliku lil ajyari huwa rabbul alamin wanda ya halitta abubuwa kaga a wannan ma'anar shine wato rabbul alamin sai Allah ya ce
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها نعم وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وقدر فيها نعم وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين Allah ya ce wa ja'ala fiha rawasiha rawasiya shi wannan rabbul alamin kai ubangijin talikai shine wanda ya sanya mata kira ku manya manyan duwatsu shine rawasiya jami ne na rasiya min baukiya daga saman ta kasar wa baraka fiha sannan ya sa mata albarka wa qaddara fiha aqwataha sannan Allah ya tsara mata abincin abincin ta a kowace kasar sama ta daya sama ta biyu sama ta uku da ta hudu da har zuwa ta bakwai kowace Allah ya kaddara ne zai fito a cikin ta shine wa qaddara fiha qawatiha qawatiha fi arba'ati ayyami a a cikin kwanaki hudu ya Allah yake sawa'an lisa'il shi ne suka ce kwanaki hudu da ƙari akan wa'ancan ne kaga lahadi litinin sun ce da talata da laraba shi ne wayannan kwanaki guda hudu shi ne bi arba'ati ayyami cikin kwanaki hudu sawa'an wanda suke daidai wa daida abin nufi wato yadda sama kaɗai take da awannin da yadda aka yi aikin da aka yake da na biyu da ta uku sawa'an daidai wa daida ne ba wanda ta buwata misali ne wato saboda masu tambaya in wani zai zo nan gaba yayi tambaya ya ce ya haka sai a gaya mace wato daidai wa daida haka Allah ya halice su da lokaci da komai shine sawa'an lisa'il sai Allah ya ce ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Allah ya ce sun mastawa ila sama sannan sai ai kasada domin mun yi bayani akan al-istiwa'i a wani lokaci a baya cewa in al-istiwa'i yayi da'abi da ila ko ala ko fi ko ne da ma'anarsa to wannan sun mastawa ila ai kasada ila sama saboda haka sanan Allah madaukakin sarki wato ya daidaita sun mastawa ila sama ya daidaita zuwa ga sama ya nufaci sama bayan an yi wannan halitta kenan kaga abin da ayat ta nuna ba sai da aka fara halittar kasai sannan aka halitti sama shi za ce bayan an gama da ƙasa a kwana hudu sun mastawa ila sama sai Allah ya nufa shi sama kuma wayya dukanin lokacin ta yi wani abu kamar hayaki kamar hayaki take faqala laha sai Allah yake da ita wani da abu yake wa ƙasa in ya dawan da ke ƙasan da kuma sama gaba ɗaya ku zo kuna masu biyayya au karan ko ku zo dan dole kila ku zo kala ta sai sama da kasa gaba ɗaya suka ce a sai na ya ubangiji mun zo kai ne muna masu biyayya shine dawatan sun zo suna masu biyayya sai Allah yake na فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم wani ne Allah yake fa qadawunna sab'a samawat sai Allah madaukakin sarki ya wato ya hukunta su a matsayin sammai guda bakwai shi yau mai cikin kwana biyu kaga um da an gama da lahadi litinin talata laraba to yanzu alhamis juma'a ko lahadi litinin talata laraba alhamis um juma'a ko wayannan kwanakin haka kaga banda asabar asabar ce kawai babu saboda haka sai kuma Allah madaukakin sarki ya hukunta ta sa a matsayin su zanto tambayi guda bakwai a kwana biyu shine ragowar kwanakin alhamis da juma'a wa wa'ati kulli sama'in amra sannan ya bada umarni da kowace sama irin abubuwan da za su aiwatar sama ta daya ga umarnin da aka yi musu mala'ikun cikin sama ta daya ta biyu ma haka ta uku ta hudu kowace da umarnin su akwai abin da sun haɗu wajen aiki akwai kuma abin da sun rabu shine wa waha wato bi kulli sama'i kowace sama sai aka yi mata wahayi wato amraha irin al'amuran ko ayyukan da ake so su aiwatar وزينا السماء الدنيا الله يجي سنن sai muka kawata saman duniya wanda muke gani bi matabiha da kutulu wa hizan da kuma kiyayewa sai Allah ya ji zalika duk wanda yayi wannan aikin ba kowa bane ta qadirul aziz al alim kaddarawa ce da tsari na al aziz wanda yafi karfin kowa al alim kuma wanda yake masani akwai wata magana da bani ya kawo anan mai muhimmanci dangane da wato halittar sammai da sai da aka karkata wato kwanakin mana yake halakar samawati wal arda bi sittati ayyam in ka kalli lissafin za ka ga sama da ƙasa Allah ya halice su ne a kwana shida gaba ɗaya haka lissafin ya nuna ƙasa kwana hudu sama kuma kwana biyu haka lissafin ya nuna to shine ma da yake a huwan nabi da kuma Allah madaukakin sarki yace fa kasala auna ma yahtasu bil ardi mimman kasa bin sama fa zakara annahu khalaqal arda awwalan ayin sun nuna cewa kasa aka fara halitta karan fari ita ce ta farko li annaha kal asas domin ta ce duje za ka yi gini ta kasa kake fara ba da yake zuwa ya fara ta sama sai ya yi foundation a kasa da DVC da komai saboda haka sai yace wal aslu an yubda'a bil asas yace asali ana fara gini ne ta kasa kuma ba da wuri zakati sannan bayan nan sai a yi kamar da Allah yake huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat kaga wannan ayat ta nuna ma huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halka muku duk abin da yake ban kasa duka kaga an gama kenan sai ce thumma istawa ila as-sama'i sannan sai Allah ya nufaci sama kuma bayan an gama da kasa fasawwahunna Allah ya daidaita sab'a samawat a matsayin sama guda bakwai kun ga wannan ayar ta goyi bayan wanda muka biya wa ayoyin da muka biya yanzu cewa an fara halittar ƙasa sannan sama wannan da bakar kenan sannan sai kuma Allah barkatun sarki yace a antum ashaddu khalqan am as-sama'u balaha rafa'a samkaha fa sawwaha wa abtaja laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha wannan ayar kuma sai ta nuna sai da Allah ya fara halittar sama a antum ashaddu khaliqan an as-sama'u banaha ku ne mafi tsananin halitta ko ko sama ko ko ginin sama rafa samkaha Allah shi ya daga rufin sama fata wa ha ya daidaita ta wa abdaja layla ya lilli daranta wa akhraja duhaha da ne fito da yinin ta wal arda ba'da zalika bayan kuma an gama da saman kaji sai kuma aka yi kasa Allah ya halitta kasa sannan ya fitar mata da abin da a kai da ma a hawa min ha ma a hawa mar'aha aka fitar da ruwan cikin da da abin da dabbobi za su kiyo shine wato shuka wal jibala arka sannan Allah ya kakkafa duwatsu mata annakum wa li an'amikum Allah ya ba ku wannan dan jin dadi gare ku da kuma dabbobin ku kaga wannan ayar ta kalle ta a zahiri ta ci karo da ayoyin da muka biya domin wannan ta nuna cewa fara halittar ina saba sannan kuma kasa to sai ma da yake wa bi hadhihi al-aya anna dahya al-'abdi kana ba'da khalqi as-sama فالدحي هو مفسر بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها ودعاها دي شيء fitar da wannan awwal da aka yi da cikin kasa ruwan da da kayan tsirrai shine malin ce wa kana hada ba da khalqis sama wannan kuma Allah ya yi shi bayan ya halitta sama ba ma khalqul ardi ba qabla khalqis sama bin nas yace halittar kasa kafin halitta sama ne saboda nasosin da muka biya wa bi hada adaba ibnu abbas to Allah da abbas amma tambaya shi ma akan haka ya aka yi aka ayoyi kamar sun ci karo da aka tambaya Abdullahi da Abbas sai ba da amsa yake cewa kamar da yazo a cikin hadisin Bukhari sai yake cewa fa innahu qala rajulun li ibn abbas wani mutum yazo yake ya ibn abbas inni ajidu fil qur'ani ashiya an takhtalifu alayya ina samun wasu abubuwa da suke rikice mun suna rude mun a cikin alqur'ani ina ganin ana samun cin karo qala yake mutani Allah yake fala an sabu bainahum yawma idin wala yatasaalu in kiyama ta zo babu nasaba ba dangantaka sannan ba tambayar juna kaga Allah ya kore duka sai yace kuma sannan Allah yake wa akbala ba'du ma la ba'du yatasaalu kuma Allah ya ce a wani gurin daban cikin suratul safat wacce cikin suratul mu'minin cewa sashi su za ta da sashi suna tambayar juna kada ayoyi amma ka kalle su akwai contradiction akwai ta'arubi kai da yanka kalle su sun ci karo a ganin ido yadda kake kallon sai yake ya ji wannan sai yake wala yatumuna la hadisa sannan kuma Allah ya ce daga ji sai ka san mai tambayar Allah rabbani yana iya zakulo ayoyi yace kuma Allah ya ce ba za su koyo Allah zance ba sannan kuma ya ce wallahi rabbina ma kunna mushriki ga shi kuma a suratul anam wannan a suratul nisa wannan kuma tafiya na mu sun ce wallahi rabbina ya ubangiji mun rantse da ubangijin mu mu ba mushrikai bane dan Allah ya ce ba za su koyo zance ba ga shi kuma sun koyi anan sun ce su ba su jirga ba kuma alhalin mushrikai ne kaga wannan shi ma tambaya ta biyu kenan da yawa Abdullahi da Abbas sai tambaya ta uku sai ce kada mu bi hadi al-aya yace ya ibn Abbas gashi sun boye a wannan aya wa qala sai ce amis sama'u banaha ila qawlihi an juma sai du kalkan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fa sawaha wa akhraja laylaha wa akhraja duhaha ko wala ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai kawo masalan sai ce kuma fa zakara khalqus sama qabla khalqil ardi thumma qala yace sannan Allah ya hali yayi bayanin halittu wato sama kafin kasa alhali kuma ga ayoyin da yake ya halitta kasa sannan sama ثم قال سميتي قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله دائمين في كوما والنعيين وذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء wannan ɗalibin ya tambaya Allah na ba zai ce gashi Allah ya halitta ya bayanin halittar sama kafin ƙasa dan kuma ya faɗi ƙasa kafin sama saboda haka baka annahu kana thumma maza baka da ibnu abbas Allah da abbas yake to da kaza wala an saba baina hu yawma idin wala yatasaalu da Allah yake ba wata dangantaka a wannan ranar ba kuma tambayar juna sai yake ji nafhatil ula lokacin da Allah zai sa ayi buta ta farko ne yake ba dangantaka ba tambaya yake ji ne amsa an fahimta da kyau ko sannan sai yake sun bayu faku fi su daga nan sai a ƙara yin buta cikin kaho yake fa sai kamar fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah yake da ahli Musa ta biyu duk wanda yake cikin samai da kakai gaba ɗaya za su furgita su ma su mutu kowa zai mutu ya furgita ya suma illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama mun yi wannan bayani da muka zo suratul zumar sai yace shine bala an saba bainahu inda zalika yace to a wannan lokacin babu nasaba wala ya tasaaluna kuma babu wanda yake tambayi wani yace thumma fi nafhati al-ukhra yace a sanan Musa ta karshe wa qabala ba'du ma la ba'din yadda sa'alu yace sannan kuma sai wato Musa ta uku wani zai iya addu'a da kuma shi shi ina wani Abdullahi da Abbas yace to wannan shine amsa yace wa ma qawluhu wa ma kunna mushriki da kuma wala yakuna la hadisa yace fa inna la yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum Allah ne zai gafarta wa duk waɗanda suka mutu ba su shirka ba wani ya rijiyar a wuce wani ya kuriyanci wani ya kuriyanci an fito sai Allah ya ce to ya gafarta musu saboda ba shirka ko kuma ba ba yi musu azabar ba kwata kwata Allah ya kalle shi yace tunda babu shirka na ya ce muku fa qala al mushrikuna ta'alu naqul sai mushrikai ce kuma kuma kuma ku zo mu ce ba mu taba shirka ba tunda ga jiwa yanzu saboda ba taba shirka ba an yafe musu mu ma ku zo mu faɗa lam nakun mushrikina wa yaqtimu ala abu ahid sai Allah ya sa gaba ɗaya bakin sai kasa magana eh bakanti ko aidiya shi ne zamu zo mu biya nan gaba sai Allah ya bada dama kawai yanzu abin da zai magana iya gaban su su bakin su ne zai magana ba da shi za su kariya ba to Allah ya tsige to shi ne ya bada wannan wannan amsa cewa a nan lokacin da yawdul ladina kafaru wato law kanu muslimi haka za su ta wannan fatan cewa ina ma sun kasance musulmi kirki to wannan shine amsar kaga ba cin karo irin wannan ne idan tamorawa suka kalla game da yake dauko hadisai a ce wannan hadisin ya ci karo da wannan to ƙarya ne to sai ka ba su irin wannan ayoyin ka ji wata amsa za su bayar domin shi ilimi gaba daya da Allah ya saukar ya sa an yi ma bayanin sa ba da dancin karo kawai yanzu aiki ake bukata a gurin ka to kaga wannan shi ne zancen da yake mai inganci shine an fara halittar kansai sannan kuma Allah ya halitti sama wannan shine zancen da yake inganci sai Allah yake فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Allah madaukakin sarki yace fa ina aradu idan har suka wato kauda kai fa kul ne da su anzartukum ne muku wa'azi ne sa'iqatan akan wata tsawa مثل sa'iqati adi irin tsawar da aka yi wa adawa wa samud da kuma samudawa ina jan hankalin ku kan kowa ku zo ai muku wannan to akwai sababin da zai da tsallake din zatin da yake jira zo kan wannan aya cewa daga cikin asbabun nuzul na saukar wannan sura wata rana kamar da ya tabbata wato a ji hadisi ingantacce wata rana ana zaune kawai a cikin masallaci ga hadisin yadda yake cewa a mali yake wata rana ana zaune a cikin masallaci kawai sai wani da ake kira da abul wali utubatu bin rabi'a ga yadda hadisin yake cewa kana sayyidan shi wannan utuba ibn rabi'a kana sayyidan shugaba ne jagora a cikin kafirai kana yawman wa huwa jali wata rana yana zaune kawai a majalisa shi na da quraishi cikin majalisar quraishawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wahdahu annabi yana masallaci a zaune shi kadai sai ce ya ma'ashara quraish in ji abdul wali ya ku taron quraishawa ala aqumu ila muhammadin fa ukallimu shin ba kwanan tashi da gurin muhammad in magana da shi ba wa aridu alaihi umuran in bujiro maka al'amura la'allahu yaqbalu ba'daha wa takila ya karbu wasu daga cikin maganganun da zan gaya masa fa nuqihi ayya hasha aw yakuffa anna mu ba ki duk abin da yake so zan bujiro maka da wasu abubuwa mu ba ki duk abin da yake so amma bai tsara hannunsa ya kyale ni ya daina takura mana da wasu abubuwan da yake kawowa wa zalika hina aslama hamza abin da ya faru wannan ko shine lokacin da sai na hamza ya musulunta shine abin da ya faru sai na hamza ya musulunta sai suka shiga damuwa an bayyana da kyau ku cewa ga shi ne mutu dauki da idai manya manyan su yanzu yake janyewa wara wa ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaziduna wa yakfiru suka ga sabba da suna karuwa suna daduwa fakalu wanda suke zaune a gurin bi Abdul Walid ya faɗi wannan sai suka ce bala ya Abdul Walid mun yadda da wannan jawar ta kai ya kai Abdul Walid wa qul ilayhi fa kallimu ta ji daga gurin sa kai magana ne domin manzo Allah ya baka iya magana je kai magana ne fa kama ilayhi utuba utuba ibnu rabi'a ya tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya samu annabi alaihi salatu wassalam cikin masallaci ya zauna kaga shine maganar mu ta karatun jiya masallacin doba cewa shi kafiri na jasa ce amma ne ma'anawiyar ko hissiyar ma'anawiyar na jasa ne amma ba wanda ka taba sai ka wanke hannu ba a'a a zuzzuru kin halitta su shine na jasa inna wal mushrikuna najasun da shi kaga da na jasa ce wanda take hissiyar in ya zauna a gurin sai an wanke gurin ko da nan muka ba da misali da sumama sumama an daure shi a masallaci kwanaki sannan daga baya annabi ya yabe masa ka kuma arne ne a wannan lokacin kafin ya musulunta an bayyana da shehu ki so da haka kashi shi ma abul walid ya je cikin masallaci ya zauna kusa da annabi alaihi salatu wassalam annabi bayan ya tafi bai ce ku zo ku wanke gurin da wannan jaka ya zauna ba yawo bai kuma hana shi shiga ba shi za muka faɗa a jiya cewa in larura ta kama arne zai iya shiga masallaci ya gyara in ba musulmi ko kuma in ba da musulmin ba ku gamsu bai iya ba an bai da rage ku misali ko yanzu ya sa DOB da kan kafin mutum da musulman musu koya duk wannan su babu zuwa ya ajiye suke yi sai dai ba za ka ba ba Allah ji wace ka kura yau amma su suke yi su saboda haka nan da nan kuwa a sai bakalu bala ya abul wali ya tashi ya je ya zauna kusa da Annabi alaihi salatu bakalu sai ce yabna akhi ya kai dan dan uwana mafi yawanci manyan kafiran nan ɗan uwa suna da alaka da annabi amma na saboda su wata alfana musu koyi ba man bada bi amalu lam yusri bi na sabu saboda haka ko kai dan liman waye in baka ba Allah ba wuta za ka jira kaga wannan suna da alaka da annabawa dan uwa ne Abu Lahab babba ne na annabawa alaihi salatu wasalam amma Allah da kansa yake tabbace da abila hali wa tabba amma bilalu kawuna ka gani bilalu ba habashi ne dan dan habasha amma yanzu ya samu fada gurin annabi saboda musulunci ake kallo ba kawai dangantakar ba an bayyana da kyau ko saboda haka da yazo yace ya kai dan dan uwana innaka minna haitu qad alimta min as-sittati bil ajira ka san cewa mu a cikin mu kana da mutukar kima kana da daraja kana da martaba sannan daga babban dangi ka fito wal makan fil nasab sannan kana da matsayi cikin nasaba wa innaka qad utita qaumaka ko ataita zai zama kada ataita qaumaka bi amrin azim ka zo mutanen ka da wani babban al'amari inji abul wali faqatta himi jama'a da ka zo ka raba kai ka raba kan mutane ka tarwata mutane wa tafata bi alamun kawo ta da hankalin mutane wa inda bi aliyatan wadina kana ta zagin allolin su da addinin abul walid yake ga annabi wannan annabi yayi mashi wa kafanta bihi man maza min aba'i duk wanda suka wuce iyayen su da kakannin su kace ba su iya komai ba ban zan addini yau ji ko ba kai kai addini fatma addini a'ridu alayka umuran saurayi zan bujiro ma da wasu al'amura tanzuru biya ka kalle su da kyau la'allaka takbalu binna ba'da wata kila wasu daga jawo da zan faɗa za su ba amfani za kuma ka karbe su kada sai yace fa kana lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi kul ya abul walid ya abul walid faɗa abin da kake so faɗa asma'u zan saurare ka sai yanzu annabi ya magana duk abin da zaka faɗa faɗi zan saurare ka kana ibn akhi sai ya kai dan dan uwa na har yau cin hancin magana ake bai cewa kai fa dan uwa ne in kunta inna ma turidu bima jita bihi min hadha al-amru malan idan ka san kuɗi kake nema da wannan abin da ka zuci ko ko kake ka tara kuɗi in kuɗi kake nema jama'ana laka min abwalina za mu ba karo karo mu tara ba kuɗi hatta ta kuna min aksarina abwalin mun yadda sai ka fi kowa kuɗi a cikin mu sai za ka zama biloniya wa in kunta turidu bihi sharafan idan kuma matsayi kake nema tawadna alaika wallahi za mu tara ma jama'a kowa zai ja baya shi kai ne kun ji abu na biyu a tala na dawo amran dunan ba za mu kare yanke wani al'amari ba ba kai ke zartar da shi ba tunda ba kai kake so ba bukami kake so ba to za mu koma gefe mu ban ba wa in kunta turidu bihi mulkan mallakna alai wato mallakna ka alaina in kuma mulki kake so ka zama basaraki to za mu nada ka ka zama jagora kai ne ba sarki wa in kana hada alladhi yatika ra'iyan tarahu la tastati'u radahu an nafsi in kuma wani aljanni ne yake zuwan ma da daddare eh yana zuwa ya ma wasu abubuwa ka kasa korarsa domin talabna laka tibbu za mu nemo ma mai magani wanda zai zai ba magani wa bazan lafiya abuwa da za mu tara ma kuɗi hatta nubri aka minhu har sai mun warkar da kai daga wannan aljannin da ya shafe ka fa inna rubbama galaba tabi'a ala rajul hatta yudawa minhu sau da yawa akan samu cewa wani lokacin mutum ya yana kokarin yin magani ya kasa yin maganin ya zo wato abubuwan su sha kansa in wannan abubuwan sun sha kanka ni ko mana al'amarin zuwa gare mu au kama kal hatta idza faraga kutiba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattabi'u minhu a sai da uku ba ya gama maganar sa annabi yake kalaba kala da yake a baraka ya abul wali ya kai abul wali ka gama da ya gama zancen ka kaf kala da bai yi kala yake fattare annabi ka ga na saurare ka tuni ma ka saurare ni sai ce bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun min ar-rahmanir rahim hatta da yuzu fa in abadu yana zuwa kan wannan zai ya ida ya ida ya ida idan suka kau da kai in suka kawar ma da kai fa qul anzartukum sa'ikata mithla aw adu sa'ikati adi wa sabr idan suka kawar ma da kai yana zuwa kan nan yana jin da yake bada yake ikiru ikiru ya isa in suka kawar ma da kai ka ce ina yi muku gargadi irin gargadin da aka yi adawa da samudawa suna da labarin su ya san komai zai iya faruwa ya isa ya isa yana jin wannan sai saranda to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana summa maza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha alayhi annabi ya cigaba da karantawa falamma sami'a utiba an saka lahu wa alqa ilayhi khalfa zari nan da nan sai ya je guri ya ba gurin thumma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sajda minha annabi kuma ya cigaba da karatun da sai da yazo wajen sujjada wanda za mu ji nan gaba mu ji wanda mun ji ana kiranta suratul sajda فسجد النبي في السجدة ثم قال فيه قد سمعت قد سمعت يا أبو الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام أتبع إلى أصحابه أتبع إلى شيخ أو قرب متعنسة فقال بعضهم لبعض suna ganin sai wasu suka rika cewa sinu ya halifu billah laqad ja'akum abul walid bi ghairi wajhi alladhi la wajhi kafin yazo suke cewa wallahi tallahi kun ga abul walid shi ma wancan mutumin na ji yarin da yayi ba da irin fuskar da yake bi mana da irin da yawo ba tun daga nesa suka fara yi shi cewa wani abu ya faru fara da yake warayi an ni kan sani su kaulan wallahi ba ta miki misla rubar da yake zai ce da ran da Allah na ji wata magana da wata ba jikirin ta mutun da ne wallahi ma huwa bi sirri wala bi sirri wala bi kahana na rantsa da Allah zancan da yake ba waka bace ba abokanci bane ba kafi bane ya ga mutu ya ba jara kurai ya kuta ran kurai jawa adiyauni waja'alu hali ku yi biyayya dangane da wannan abin da na biyo ku ba ku saurara ku ji an gane ko kallu bainar rajul wa bainar ma huwa fihi fa ajidu wannan ba Allah ku kare shi da abin da yazo da shi in ba za ku bi shi ba in dai ba za ku bi shi wato ku bar ma abin da yazo da shi fa wallahi la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu naba'u na rantsi da Allah a cikin abubuwan da na ji ya karanto wani labari zai faru in ba ku yi wasa ba wa kuntum as'adan nasu bihi abu fa in tusibu al-arabu qad kabaytumuhu bi ghayrikum wa in yadhhara 'ala al-arabi fa mulkuhu mulkukum abinda nake ba ku shawara idan laraba suka zo za su afka ba ai ku ku fuka ku kowa tantantar ku taimaka ba domin dan uwan ku ne idan kuma ya rinjaye akan larabawa to ku sani cewa ba mulkin sa mulkin ku ne domin dan cikin ku ne idan ya fi karfin laraba ya je rinjaye su wa idduhu izzukum buwaye ku buwaye ku ci wa kuntum as'adan nasi bi kuma sai kun fi kowa alfa'ali bi domin dan cikin ku ne shi yake ga abu wannan wane mutum sabu je suka ce saharaka wallahi ya abul walid lisani mun rantsi da Allah ya shihirce ka da harjar da kai ma kai ma ya ma tsafi kana ce yake hada ra'ayi bi wannan ra'ayi na akan sa na ga mu fasna uba badalakum duk abin da za ku kuje ku yi dai na fada daga nan ka fara gurudin cewa abul walid baba wato amma shi shi ma daga zuwan sa ya je masa shi to shine wannan abin da Allah madaukakin sarki yake gaya mana fa idan arabu idan har suka kaura kai fa kul ne da su an zartukum na yi muku wa'azi ina yi muku wa'azi sa'ikatan ku kiyaye irin tsawon nan da mutuna sa'ikati adi irin tsawon da aka yi wa adawa wata mudda ta buda sai Allah yake
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Allah ya ce in ja'atuhum ar-rusulu kace lokacin da manzanni suka zo musu min bayni aydihim wato ta gaba gare su wa min kalbihim da kuma bayan Allah da abudu illa Allah duk annabawan zanin da suka zo kowa abin da ya faɗa cewa kar ku bauta wa kowa in ba Allah ba kalu dai suka ce lau ja rabbuna da ubangijin ya ga dama la anzala malaikatan ai da malaiku zai saukar wa illa bima ursiltum bihi kafir sai suka ce mu ba dangane da abin da aka aiko ku da shi mu mun kafirce masa ba mu yadda ba duk annabawa haka suka gaya mu to nan in ja'atuhum rusulu lokacin da manzanni suka zo musu min bayni ajihim wa min khalfihim gaba gare su da kuma bayan su a manzannin da suka zo ka abun sun samu labarin su amma na bayan su ba shi da aka ce labari aka ba su cewa za kuma a turo su manzannin gaban su bayan wa'annan manzannin shine bayanin da Allah yake musu cewa Allah ta abudu illa Allah to wanda wanda aka ba ku labari a baya da wanda za su zo nan gaba kuma Allah ya amfani da ar-rusul manzanni gaba ɗaya domin duk wanda ya kare ta manzo ɗaya kamar yadda muka ta faɗa daidai yake da ya kare ta manzanni duka la ta faru ko bayan adin rusul to ko da yake zo ce cewa yake wato Allah ta abudu illa Allah kar ku bauta wa kowa sai Allah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa tanibu dawud ko da annabi ne zo ce ko da Allah ku kiyaye dawud sai suka ce lau sha Allah da Allah ya ga dama la anzala malaikata da sai saukar da malaiku fa inna bima ursiltum bihi kafir lalle mu mun kasance mun kafirce dan gane da abin da aka aiko ku dake kaga wannan ayat da muka ce ja'atu min rusulin bayna aydihim wa min qalbihim in ka koma cikin suratul ahqaf akwai ayat da ta ƙara karfafa ta wa qur'a ta'adin in anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min qalbihi Allah ta abudu illa Allah kai da ma haka take ka tuna aka adi wato dan uwan adawa shine annabi hu iz anzara qaumahu lokacin da yake wa mutanansa wa'azi yana musu gargadi bila haka a gurin da ake kira haka guri ne da aka tahara kasa rairayi ne yawa shine haka wa qarqalatin nuzuru alhali ma su gargadi sun jude kaga annabawan bayan su kenan min bayyane dai wa min qalbihi ita ba haka take sai Allah yake na فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة wane mutum أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون Allah ya ce fa amma adu amma su adawa fastakbaru fil ardi sun yi girman kai a ban kasa ai ba gawa a tau a tau wato sun yi zalunci sun yi kene ne sannan sun saba wa qalu bi karkatuwa man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu karfi wanda mun faɗa misalin sa a baya ba a ne guda ɗaya ta kalli duwatsun masar duk wanda ya ci fara ya dabba wato zuwa masar ko ya kalla a tarihi ya ga irin wannan manyan duwatsun da har yanzu wasu babu na'urorin da ba a yi na'urorin da za su iya ɗauke su ba za ka samu ba adi da hannu zai tun kuɗa shi ya rage guri kawai ko kuma ya ishe shi da gurin ya matsar da shi amma har yanzu wato a ba a samu na'urar da za ta iya ɗauke wasu duwatsun ba suna nan a inda suke ba adi ne ya ture shi da hannu to saboda wannan ƙarfin da Allah ya wuce da suke ji cewa lallai Allah ya ba su ƙarfi to sai suke girman kai saboda da dukiya da ƙarfi da lafiya duk wata ni'ima in mutum da ya hankali wata na iya sa ɗagawa domin mutum zai rika jin cewa wannan ba saboda shi tana da kuɗi ne saboda ya fito daga rich family akwai wanda zai rika cin wannan cewa ai shi dangin da ya fito dole ba shi kuɗi baya kallon wannan na taɓa ba da wani misali shekara goma sha ɗaya baya an taɓa nuna min wani sha ɗaya ko sha biyu wani a ya ba ku sha biyu ana harkar sabbi sosai a nan bakin ƙofa garin ɗaya aka ce min wannan irin kare mutane yake in ya tattara karan mota ne in ya zuba mutane a mota a baki naira goma ko biyar sai wani ya ce ka ga wannan yace tun duniya na kwanta aka ba shi gado lokacin da kuɗin da aka baki miliyan ashirin aka baki domin sai amma yanzu ka ganki nan ba zai da komai to mun tuna wannan lokacin ba ana faɗa cewa miliyan ashirin ana jinjina ta aka baki amma yanzu sai ya ce a ko na kaza in ya cika motar a baki naira biyar wane ne duk kuɗi na da daraja ni wannan na ganki da ido na to saboda haka wannan shine kaga wato ah, Allah madaukakin sarki ba a zuwa a lissa ba a ce an mu saboda mun fito daga family kaza ko saboda mu dan kaza ne dole ba ya kaza ba ya wa Allah gawa. ko ya baka lafiya ka rika jin cewa kai shi kenan komai ko ilimi mutum ya rika dagawa ko sarauta ko mulki ka rika ganin cewa shi kenan kaka Allah baya ka haka da ka haruna na Allah ya ba mu misalin sa to shi da Allah madaukakin sarki yake to wannan kalu man ashaddu minna quwwa saboda haka sai rika yin alfahari da karfin karfin da suke yi wa taqadu annahum yamtani'una bihi min ba'dillah sai suke ganin cewa kai mala'iku ba da Allah yake magana su kansu suka zo za mu buga kwarai kuwa domin suna ganin karfin da Allah ya ba su suka ba su taɓa ganin su ba suna ganin me yasa suke cewa me yasa Allah ya turo mala'iku ba sako gani suke saboda karfin da suke da shi mala'ikan ba ya zo ya ba a buga to sai Allah yake awala yarau kin ba ta ganin annan la allazi khalaqahum ubangijin da ya halice su huwa akadu minhum quwwa shine wanda yake wato mafi tsananin karfi fiye da su ai ba haɗi ba domin wannan rawati din da Allah ya halice kasan gaba ɗaya zuba ruwa a cikin ta duwa din ɗan tsittin laka aka yi tsilla tsilla aka jefa su. da kuke jin cewa ba duka aka tsir yake ba ta aka yi guri guri yajina Allah madaukakin sarki yake a kuma kaga ina kansa yake mana suratul zariyat wanda ba a baraina hadi aidi ne bi aidi da karfi wa illa la rujaun wal arda farasnaha fa ni'mal ba'idi to sai Allah madaukakin sarki yake ga ya musu wannan cewa ba ta ganin Allah shi yafi kowa karfi duka qalu a mulauja a rabbuna da ubangijinmu ya ga dama nan ne ko aw da mai na lalaji kalaka mu a cikin minhu kowa ba ta ganin cewa ubangijin da ya halice su ya fi kowa karfi shine mafi tsananin karfi biye da su wa kanu bi ayatina yajhadun amma duk da kace suna mutunta ayoyin mu da Allah madaukakin sarki ya Allah ya ce فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا wane mutum ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا to ينصرون sai Allah yake fa arsalna alaihim rihan tunda karfi kuke ji da ji sai aiko musu da iska eh tarsarar kaga da iska wanda kowa zai rika ganin ai ko jariri ya fi karfin ta ko haka kawai to sai Allah ya jiro da iska wanda ba a gani sai Allah yake tarsara malamai sun yi fassarori da yawa akan tarsarar din nan cewa wasu suka ce mai tsananin karfi ita ce askarkara wasu kuma suka ce mai wato jaura mai sanyin gaske eh wasu kuma suka ce hiyar da tila ha sautin mai tsara wanda aka rika jin ujinta ita ce karkara eh saboda haka duk gaba ɗaya uku sun shiga mai ƙarfi sannan mai tsara sannan kuma mai sanyi shine karkara فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت بسبب هذا الله بقى كثير سلكيتي ما ليجي والحق أنها متصفة بجميع ذلك ما ليجي ذاك سفر تاتر ذكر وإن أكو إتو أن إسكا فإنها كانت ريحا شديدة قوية domin iska ce mai tsanani kuma mai karfi me yasa sai ce li takuna hukumatuhum min jinsi ma'a maktaru bihi min kowa domin jinsa abin da za a yi musu azaba da shi ya zanto daga jinsa abin da suka rutu da shi ba da ƙarfi kuke ji ba to bari Allah ya ba ku iska wanda ita ba ma boci ya ƙarfin ku gwada ba ma mala'ikun ba tunda ƙarfi kuke ji da shi wa kanat bari da tan shadida kal bardi jiddan mai tsananin sanyi ce kamar da Allah ya ce bi rihin sarsarin atiya aka yi bara cikin suratul haqa an gane Allah ya aiko musu iska wanda take sarsarin atiya ba kariyar iska malam mai kara da sanyi da ihu tana gunji ita kanta ta ga abinci sai shi Allah madaukakin sarki yake to wannan shine mun aiko musu da wannan iskar fi ayyami a cikin wajinin nika na hisabi waɗanda suke kwanaki ne waɗanda suke na shi'um me yasa ake cewa da hisabi na shi'um shi saboda sun canfa kwanakin an ce a wannan da Allah yake sakaraha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام خصومة فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ سخرها عليهم سبع ليال ألا يجيبوا مثل دون إسكر جريب جابكم وثمانية أيام تكون قوانا تقر إيني تقر إذا سكتوا كافارا العرباء yinin laraba laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata laraba yinin an gane kaga takwas kenan eh sannan dararen kuma guda nawa bakwai ai shine ake yin magana cewa na ga ba ma yaro bayan magarba to ba ka da misali amma an yi yini ne inda rana ne rana ba ta faɗi ba to in zan samu ne a rage kwana ɗaya domin yini bakwai annabi yake sannan ku yanka ba rago yau misali aiki a yini na bakwai wani kwanan na amma yi wani su idan idan idan ba a kusa kake da tsofaffi wani su za ka iya bin wannan amma in an riga an san lokacin na ke shugaban da ya ji wani shugaban ya yi su yana ne sai ku zauna lafiya amma ka'ida ka ce za ka haifi yaro ba ka da iskari rana ya ce za a yi suna amma inda safe ne yanzu ai ka ga ba yau ba ran asabar za a yi suna domin yini na farko ya fara yin sa yau lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar shi ne yin sa na bakwai amma mun mun saba ko an haife shi ran da aka haife shi da za a yi suna ko karfe da wani ko a asibiti a ce ma kaza in bayan sha biyu ne a ce ya shiga rana kawai wannan abin za ka yi saboda haka wannan shi ne in kuma ba ka suna kawai yanzu yanka ragon ka za ka yi shi ka ne shi ma ba ka da iskari amma dai ba a taro rubutu suna da miji ka kyale su ya lalace domin kar a zo a sami rigima garin abin da yake mutahabi a zuwa rubuta farilla an bai da ke ku to wannan shi ne to kaga sai ka ce ranar laraba yinin laraba an fara yinin laraba dararen kuma wato daraye an fara da daren laraba ya cike da daren talata shine sakaraha alaihi sab'a layali kuma a watan shawwal karshe to shi yake cewa bi ayyamin na hisatin na hisatin shi ne ranakun shi umki shi ne suka canfa shawwal ba da aure ba komai ba a yi a shawwal a wannan lokacin sai suka daina da na aisha da ta zo ta rubuta wannan al'ada take to ni na ni annabi ya aure ni a watan shawwal kuma ya tare da ni a shawwal sai aka rubuta wannan shi umki gaba daya saboda suna da wannan a lokacin sai suka daina duk wani abun alheri saboda wai watan shawwal aka rubuta adawa aka halaka su su sai suka daina komai kamar yadda suke yi a kafa a ce da wata larabgara ba wata larabgara a kafa annabi ya ce la aduwa wala iyarata wala amata wala kafa annabi ya wuce gaba daya to a gobe da ranar musiba da kaza da kaza larabar karshe ta kafa amma kaga karantarwa yau da gobe ta sa ana mantawa da wannan amma da abubuwa da yawa ake yi a wannan larabgara din an fahimta da teku zo da haka wannan shi ne bakararun kwanaki to sai Allah madaukakin sarki ce a bi ayyadi na hisab a kwanakin da suke irin dukan da suke da shi umti nasu lizuqahum lizuqahum azab al-khizi Allah yake dan mudankara musu azabar wato kunyatarwa da tabarwa fil hayati duniya a wannan rayuwar ta duniya amma baula azabul akhirati akbar amma ba rayuwar azabar lahira ita ce mafi kunyatarwa duk abin da Allah zai wuce a duniya to azabar lahira ta dinga wanda gaji yana cewa da kunyar duniya ba ta lahira bai san Allah ba sai san jiwa an gane ko Allah yake wa hum la yansarun alhali kuma ba za a taimake su ba sai Allah yake وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون نعم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah yake wa amma ثمود suka samudawa ƴan uwan nasu fahadainahu wato mun shiryar da su wata irin shirya shirya kala biyu ce akwai hidayatu rushidin akwai hidayatu hidayatul bayan akwai hidayatu rushidin wa tawfiq to Allah mun rubuta sarki yace su samudawa fa daina mun yi musu mun nutar da su fatta abula aba amma sai suka zabi makanta alal huda akan shirya ba kada tu musa'ikatul azab sai wato tsawa ta azaba ta dace su alhul wanda take maulakantiya bima ka yaftu zau da abin da suka kasance suna tsoruwarta wa nadaina alladina amanu amma mun tsayar da wanda suka yi imani wa kanu yattaqu suka kasance wato suna kuma takawanan wa amma samud fa hadaina mun ji akwai hidayatul bayan akwai hidayatul rusul wa tawfiq to su samuda wacce aka yi musu anan shine hidayatul bayan shine a zuwa yau mutum bayani cewa zafari ga baki hidayatu muslimin wato shi ne kuma Allah ya zanar da kai hanya ba dai wace Allah ya warka gudawa ta farko ko kai hidayatul bayan ko hidayatul muslimin hidayatul bayan an mutu bayani ita daidai take da wa dai rawu da shi dai wa inna dai rawu sabila imma jakiran wa imma kabura irin wayannan an bayyana da kyau ko yawa ko kuma da Allah yake laysa alayka hudawu walakin Allah ya hadi man yasha wata hidaya ake nufi hidayatu rusuli wa tawfiq cewa shirya su ba hannunka take ba kaga shirya ta gaba da kasar kenan ba shirya ta bayani ba domin yayi bayani an bayyana da jago innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi sannan kuma da Allah yace idi tabahu wa hadahu ila siratil mustaqim wa hidayah ce wannan hidayah ce shirin wa tawfiq Allah ya zabe shi kuma ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya to wannan kalmar abin da take nufi kenan shine ba ta habbul ama an mutu bayani amma sai suka zabi wato makanta alal huda akan kiriya fa kadatuhum ta'ikatu fa kadatuhum ta'ikatul azab sai tawa ta azaba ta damke su alhudu wanda suke maula kan tiya bi ma kanu yaktubun kaga da abin da suka kasance suna tsoronta wa najjana allazina amanu Allah ya tace muka tsiratar da waɗanda suke wato wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance suna tsoron Allah abin tambaya shin tsakanin adawa da samudawa a kowace aka tseratar wata ayar kamar ta nuna haka amma kuma wata ayar can da Allah madaukakin sarki wa amma adu bauli ko bi dai wa amma samudu bauli ko bi rihin sarkarin asiya ko sakaraha alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayamin hutuba fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin sai Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowa Allah ya baka misali cewa amma hadu amma samudi sai sai da ya gaba sai ce fa hal tara lahum min baqiya ka ga ragowa a cikin su na kuma Allah ya ce wa nan zai lallabi na amanu wa kanu yadda yadda na bawa mata a zanin jiya yanzu mun yi wani bayani a baya yau ma na ba da asarin gaba ga ba cewa ya gani da wannan ayar Allah ya ce wa nan zai lallabi na amanu wa kanu yadda mun tsayar da wanda suka yi imani ba an yi bayani akan ada da samudawa wa kanu yattaqun sannan kuma can cikin suratul haqa Allah yake shin ka ga ragowa da muka halakar da adu da samudi ka ga ragowa a cikin su balla garawani ya zo ba da labari in ka kalla ayoyin sai ka gaba sun cika rago yanzu muka ba da misali a farkon karatun mu da Abdullahi da Abu Jaba da Hamza shi ma ɗaliban ilimi muna so su binciko mana wannan zuwa tafi ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ku cikin sarki ya yaje mana Allahumma amin wannan tambaya yayi da larabci bayan yayi sallama yace halin nabi Hud alayhi salatu wa salam kana yake da qaulihi fi jinsihim wa quwwatihim shadida wa ya'ad wa ya'adihim abinda na fahimta da larabci nasu shine shi shi ba annabi Hud yadda ake faɗa adawa manya manya ba da karfi shi ma haka yake wallahi ba sani ba amma dai Allah ya gaya mana sarki sai ke an bayyana da jago kuma kai ka san Allah ya tsofa cikin sarki yana turo mutane da mutum irin a iya ta kira da za su iya yi yanzu wato inda annabi hu alaihi salatu wassalam bai zo da irin yanayin su ba ai shi ma rai ya jira ko ba haka bane cewa wannan wannan da kazaɗin za a biyo mana ko ba haka ba eh amma babu da nasi babu da nasi amma dai in suka yi yanayi kamar da Allah yake cewa yana turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga kan cikin da aka turo amma duk da haka abubuwan sai faɗa kala kala akan da da ba turo kan cikin su ba da Allah shi janne yana ba turo kan cikin su ba to shi ma annabi ba ku taɓa jin sun gori cewa shi da Allah yake cewa wa ila ari akahu kan gori saboda haka daga cikin su yake amma maganar cewa karfi da kaza wa sabon mutan da gaskiya tambaya ce ne ba ada ne kyau amma ni ba sani ba gaskiya ba sani ba cewa karfin da irin sarki ne wallahi ala na na eh kuma shi da ji sun kaga ai ba faɗa ba idan ya ji su kai shi ai nan da nan wata kila su sallama masa da wani gurare cewa domin suna ganin ya ji su idan zuwa za a tinkare shi da wani abu ya fi mu karfi to duk ba ai wannan bayanin ba to duk da ba yi ba mu kallaba a yi yawa Allah bada wajen sarki ya dace da mu to to insha Allah wanda akwai ba Allah ya turo da yan uwa a cikin addu'o'i wasu bakatun da na alheri wanda suke mana wasiyoyi da addu'o'i na alheri Allah ya biya musu bukatun wanda suke neman aiki da jari da sana'a Allah ya saka da neman adili da Allah da taimake su muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da gobin da madaukaka duk wanda suke mana wasiya da ake yi da alƙayya da kajiyar da bukatun muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa marasa lafiya gida da ake yi Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke ka ba mu ikon gunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ke ka ba mu ikon guje maka muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da gobin da madaukaka matasan mu da suka kauce hanya Allah ka dawo da su hanya mu da yi muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa iyayen da suka ga mu gidan gaskiya da malaman Allah da gidan da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon bana Allah ka ba mu jinkiri mai amfani duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu muna da Allah da sunayen da kyawawa da su mun zama ɗaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari mun ji rayuwa da talauci ya ce ma wani shi Allah ka yaye mana muna da Allah da sunayen da kyawawa da su mun zama ɗaukaka Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع اخلاقك يا رب العالمين muna roƙon Allah da sunayen ka mafiya kyawu waɗanda suka sa aure da wadanda na aure ta ko a gaba Allah ka shiga da baro اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وقنا في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله